الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى جواتن بقي وتر رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shine kasa ɗinmu na goma sha biyar daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز ندكتور العلامة عبد العظيم البدوي الله مدوكتين سركي مصر رحمة إذن جماعة المسلمين بس من تابا من أن أتكين كتاب الطهارة للصلاة باب من دكي مغانا أكن الولاء آه ناغن مني صفته كما مني شروط صحته كو شرطا دكي سا الولاء إنغانتا مكتش شرطا نيبدا أكو نفرقو نيّة na biyu yin bismillah na uku jerantawa ma'ana ya zamto duk abin da aka yi to kar a bambance tsakanin gaba kaza da gaba kaza har kai gaba kaza ta buhe sannan a tafi gaba kaza yau kuma za mu tashi fara'iduhu insha Allahu ta'ala wato farillan alwala malam yace awwalan wa thaniyan ko al-awwal wa thani guslul wajhi wa minhul madmadatu wal istinshaq farilla daga cikin farillan alwala na farko wuslul wajhi wanke fuska wa minhul madmadatu daga nan ne aka samu kurkurar baki wal istinshaq da kuma menene fyacewa ma'ana shakar ruwa da fyacewa kenan to sai malam ya fara da gusulul wajihi menene abu na farko a alwala eh wanke hannaye ko me yasa malam bai fara da shi ba na shi wanke hannu me sunna ne ku duba dai wanke hannu menene ta zuwa wuyan hannu farilla ne ko zuwa nan kuma fa sunna ne na na farko zuwa nan shine menene shine sunna ta zuwa nan kuma na'am rawahu waye ne na ga wani ya ɗaga hannu ta can ka ce me ne ko ka fasa ka janye to mu je karatu wanke fuska shine abin da malam ya kawo na farko sannan sai ya kawo kurkurar baki da kuma al'istin shaku to amma idan ka lura da kurkurar baki da al'istin shaƙo shaƙarwa da fyacewa dukansu menene na a'a jama'a fara'iduhu fa yace fa fara'iduhu yace fa ya buɗe babin da fara'iduhu farillan alwala don haka duk abin da zai kawo ana a matsayin me zai kawo shi a matsayin farilla to ya za ku dinga cewa sunna ne eh ko kana da bayani to masha Allah a takaice bai kawo wanke hannu zuwa mirfak ba domin shi wanke hannu zuwa wuyan hannu ba zuwa nan ba yana daga cikin sunnonin alwala ina fata an fahimta shi yasa muka ce idan misali abin da za ka yi alwala da shi kun manta bayanin da muka yi ne satin da ya wuce idan misali abin da za ka yi alwala da shi buɗaɗɗe ne to kawai in ka tashi me za ka yi tsoma hannunka kawai za ka yi ka fara alwalarka amma idan abin da za ka yi alwala da shi ma'ana idan abin da za ka yi alwala da shi buɗaɗɗe ne sai ka karkata ka wanke hannunka sau nawa sau uku amma in abin da za ka yi alwala da shi menene rufaffe ne kawai karkatawa za ka yi ka ɗebo ruwa ka fara alwalarka na fata an fahimci magana to tun da haka ne shi a babun wannan idan ka zo kai tsaye daga ka ɗebi ruwa ina za ka tafi ina za ka tafi in ka ɗebi ruwa wanke fuska ina fata an fahimci magana don haka bai kawo cewa ka wanke hannu zuwa wuyan hannu ba domin a wannan babin wanke hannu zuwa wuyan hannu ba cikin ka'ida jama'a kuna fahimtar magana kana karkata ruwa an kaɗi ba kawai zaka tafi da ka fara wanke fuska ne shine abu na farko daga cikin farillanka jama'a kun fahimci magana da kyau ko wannan shine abin da malaman fiqhu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai an gane magana don haka wanke fuska shine na farko na biyu shine kurkurar baki da shakar ruwa to ku lura da kurkurar baki da shakar ruwa a gurin malamai abu nawa ne abu ɗaya ne na fata an fahimta saboda kwarfa nawa ake yin su da kwarfa ɗaya idan ka ɗebo ruwan kurkurar baki shi za ka rige ka shaƙi me ka shaƙi hanci don haka sai ka haɗa su guri ɗaya kamar yadda annabi da ya zo yana magana akan farillan sujuda ko kuma abubuwan da suke sa sujuda ko gaɓoɓin sujuda da ya tashi sai fa ashara ila wadihi wa maza wa anfihi yace in zaka yi sujuda gabar sujuda na farko shine goshinka da ina amma a zahirin su abubuwa nawa ne biyu ne amma a dunkule gabar sujuda ne guda ɗaya jama'a kun fahimci magana da kyau ko gabar sujuda ne guda ɗaya amma a zahiri in ka kalla za ka ɗauka cewa guda biyu ne don haka da kurkurar baki da shaƙa ruwa abu ɗaya ne domin da kwarfa nawa ake yin su da kwarfa ɗaya ake yi wa alaikum salam eh a'a idan ka ɗebi ruwa haka a tafin hannunka idan ka gunsa za ka kurkura baki sai ka rage wani abu a cikin tafin hannun idan ka kurkura ka kurkura ka fesar sannan sai kuma ka sa shauran sai ka shaka to in ka ga dama in kai guda ɗayan nan yayi in ka ga dama kuma sai ka sake maimaitawa sai ka sake ɗibar ruwa sai ka gunsa sai ka rage wani idan ka kurkura ka fesar sai ka shaka ka yi biyu ka ga dama ka tsaya haka in ka ga dama ka ƙara kun gane maganar da kyau ko so da kurkurar bakin da shaƙa ruwan duka abu ɗaya ne ba biyu ba ne domin da gunsa ɗaya ake yin su da ɗibar ruwa ɗaya ake yin su shi yasa wanda suke bambancewa ɗibar ruwan kurkurar baki daban ɗibar ruwan shaƙar ruwa daban ba daidai ba ne sun kuskure wa sunnar manzon Allah Allah ya shiryar da mu gusulul yadaini ilal mirfaqaini sannan sai wanke hannaye zuwa ina zuwa gwiwar hannu kaga sai bai fara da wanke hannu zuwa mai ba kaga kenan yana sane ne ba wai baya sane ba ina fata kun fahimta yana sane da shi ba wai baya sane ba shi yasa bai yi magana a kansa ba a yace ka karanta al'ummu ta al-Imam Shafi'i zaka samu wannan bayani yace wa yujzi fi ghusl yadi a ghusl yadaini menene abadan illa an yi uta alama baina atrafil asabi'i ila menene ila tagussilil madha alwajhi ila tagussilil madha almarafiqi wala yujzi illa an yu'ta bil ghusli ala zahiril yadaini bi batiniha wa hurufiha wa hurufihima hatta yanqadi ghasluhuma in taraka min hadha shay'un wa in qalla lam yujiz an gane maganar da kyau ko duk dai yana magana akan wato halaccin wanke ita shi hannu zuwa gwiwar hannu ne shine asalin abin da ya tabbata na farilla din an gane magana sai abu na hudu da na biyar shine mas'ur ra'asi kullihi shafar kai gaba daya abin da yasa yace kullihi saboda wasu suna ganin shafar kai shine kawai ka dan taba wani bangare na gashin kanka ko da kuwa sauran kayin bai samu ruwa ba to abin kuma da ya tabbata a sunna shine in ka tabo ruwa kar ka ce bari ka sa yatsinka haka ka shafi kayi haka ka dawo don wani za ka ga kamar koma kyamar kayin yake yi ko me yake ga dan shafa haka abinda ake so shine ka kwantar da hannunka gaba daya ka shafi me gashinka ka sake dawowa da shi gaba daya ka shafi kayinka har zuwa nan matsitsigar gashi na al'ada na goshi nan ake so ka kawo ko da kuwa kana da sanko iya ma'ana gashinka a nan yake to ka taho da hannunka har zuwa matsirar gashi na al'ada shine goshinka ina fata an fahimta to wannan shine ana so ka kwantar da hannayen gaba ɗaya ka shafa ka sake kwantar da su gaba ɗaya ka shafo kar ka yi haka ka yi haka wasu sai ce ai abin da ake nufi shine wani bangare na kayan kare ruwan ya taba amma abin da ake so in so samu ne ko ina ruwan ya taba da izinin Allah amma in kaya haka sai ya zama wani guri bai taba ba wannan ba matsala ba ce an gane magana da kyau ko saboda haka ana buƙatar a shafi kai gabaki ɗaya na'am wal udnani min ar-ra'si sai ce kunnuwa suna daga cikin kayi ne abinda ake nufi da kunnuwa daga cikin kayi suke hadisi ne zo akan haka wataƙila za mu zo mu karanta shi abinda ake nufi da wannan magana shine ruwan da aka taba ko aka shafi kayi da shi ake shafar ina kunni kamar yadda ruwan da aka kurkuri baki da sauransa ake shakar hanci to haka ruwan da aka taba ko aka shafi kayi da sauransa ake shafar kunne domin al'udunani minar ra'asi kunnuwa suna bin kayi ne shine fassarar hadisin al'udunani minar ra'asi kunnuwa suna bin kayi ne bi ma'ana daga ka shafi kayinka sai kuma ka dawo sai ka shafi kunnenka don haka kuskure ne ka taɓa ruwan shafar kai haka in ka shafa sai ka sake taɓa ruwa sai ka taɓa kunnenka kuma wannan kuskure ne jama'a kuna fahimtar magana abin da ya tabbata shine idan ka shafi kayinka ka dawo sai kuma ka biyo da hannunka sai ka shafi kunne gaba ɗaya take a lokaci ɗaya jama'a kuna fahimtar magana in za ka maimaita ne sai ka sake taɓo ruwa sai ka shafi kayinka ka dawo sai kuma ka sake biyowa sai ka shafi kunnenka ba tare da ka sake sabunta taɓa mai ba ruwa ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu da haka yace al-uznan wal uznani min ar-ra'si kunnuwa suna tare da kayi ne sannan sai na shida gusulur rijlain ila al-ka'abain wanke menene kafafu zuwa ina zuwa idanun sawu wannan su ne farillan alwala guda nawa guda shida an gane magana da kyau ko farillan alwala guda nawa guda shida amma a fiqhu guda nawa ne guda bakwai ne da wanne ne cikatan ɗayan eh niyya ka ƙudurta niyya to ai mun ji kuma niyya ita ba ta cikin farille tana cikin menene sharaɗi shuruɗi siha sharɗan da sai da su ne alwala take ne take inganta jama'a kun fahimci magana to ita wannan sharaɗi ce ba wai farilla ce cewa sai kayi ba amma duk maganar kusan guda ɗaya ne sai dai da bambanci waɗannan farillai ne waɗanda idan babu su to lalle alwala kwata-kwata babu ita ko in babu ɗaya to babu alwalar ko kuma alwalar ba ta cika ba waɗancan kuma sharuɗa ne suna daga cikin abubuwan da sai idan sun tabbata sannan alwala ta inganta ta yi kyau kuma sannan za a yi sallah da ita ta karɓu jama'a kun fahimci magana shine niyya ita tana cikin sharuɗa ne ba ta cikin farillai ya sa ta a cikin shurutus siha ne sharɗan ingantuwar alwala ina fata ana fahimtar magana Allah ya shirye da mu malam yace qala Allah ta'ala Allah yace ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati ya ku masu imani idan kun tahi za ku yi sallah faghsilu wujuhakum ku wanke ina ne fusakunku wa aydiyakum da hannayenku ila maza ila almarafiqi yanzu dan Allah da aka zo magana wanke hannu anan zuwa gwiwar hannu aka yi magana ko zuwa wuyan hannu zuwa gwiwan hannu kaga wai zuwa wanke abin nan wuyan hannu baya cikin farille kenan dan da yana ciki da qur'ani ya zo da shi shi yasa shi ma malam da ya tashi sai ya tsallake shi sai ya kawo shi na fata kun fahimci magana amma dai mun fahimci inda bambancin yake idan gurin al- abin alwalar buɗaɗɗe ne shine za a karkata a wanke hannu saboda gudun kar a tsoba hannun ya zamanto akwai wata menene kazanta a ciki ina fata kun fahimta amma idan rufaffe ne ma'ana sai a ci gaba da alwalar ba tare da an abin nan ba idan buɗaɗɗe ne kuma sai an karkata an wanke shine inda bambancin yake wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawunanku wa arjulakum kafafunku kuma ku wanke su ilal ka'abain zuwa idan sawu a asali idan kuka lura da Allah yace ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati sai yace faghsilu sai yace wujuha sai ya zama maf'ulan bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fatahatu zahira ala akhirih wujuhakum sai ce wa aidiya atafi akan me eh akan wuzo wato yadda za a wanke fuska haka za a wanke ina eh haka za a wanke hannaye sannan sai ce wamsahu sai ce birusi saboda harful jarri ya zo a bayan ru'usi don haka sai ya zamto shi kai me za a yi masa shafa to sai aka ce wa arzula maimakon ya zama wa arzulikum domin in ya zama wa arzulikum sai ya zama atafi ne akan famsahu bi ru'usikum sai ya zama ita ma kafar anan me za a yi shafarta za a yi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to sannan sai ya ce wa arzula sai nuna azafi ne akan fagsilu wujuhakum wa arzulakum sannan wamsahu bi ru'usikum sai ya ce me wa arzula maimakon wa arzuli to a ƙarƙashin wannan ita kira'ar wa arzuli idan an yi wa lamun kasra tana amfani ne idan an sa wa ƙafa menene huffi nan ne za a yi amfani da wannan kira'ar amma a gurin 'yan shi'a su a kira'arsu tasu ta 'yan shi'a ba ta musulmi ba an gane magana da kyau ko su atafin da suke yi suna atafin fagsilu wujuhakum wa arjulakum ila alka'abaini abu abin nan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum dan haka idan sun zo su sai su shafi kai sannan sai su shafi menene kafa don haka a gurin ɗan shi'a babu buƙatar sai an sa hufi kafin a shafi kafa ka tambaye su menene hizbi ai ce Allah ce waye famsa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ya kamata ya zama jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko to amma mu kira'ar wa arjulikum tana amfani ne saboda sunnar annabi ta nuna sai an sa safa ne ake shafar kafa amma in ba a sa safa ba to sai a yi atsafin fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi sai ka ce in ka ga dama tsallake wamsahu bi ru'usikum sai ka ce wagsilu arjilakum arjulakum kenan ma'ana sai ka wanke kafa ma amma in an sa safa sai a amfani da kira'ar ko abun nan wa abun nan wa arjulikum sai a sa wa lamun kasra sai zama atafi ne akan famsahu bi ru'usikum ban gane ko kun fahimta ba to Allah shi yadda ilal ka'abaini zuwa idanun sawu أما كون المضمضة والاستنشاق كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فيجبان dan haka kasancewar kurkurar baki da, da, da ainihin wato shaƙar ruwa daga fuska wannan ya nuna su ma wajibai ne kurkurar baki ɗin da shaƙar ruwa ɗin فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه aziz bi gasilil wajihi saboda Allah madaukakin sarki yayi umarni a cikin littafinsa da cewa a wanke ina a wanke fuska wannan yasa da kurkurar baki da shaka ruwa su ma suka zama menene wajibci tunda duk suna cikin fuska wa qad thabatat mudawamatu nabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika fi kulli wudu'ihi ko fi kulli wudu'in kuma ya tabbata annabi ya dawwama yana wanke waɗannan gaɓoɓi a dukkanin alwalarsa da yake yi ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم kuma duk waɗanda suka rawaito annabi yayi alwala sun rawaito cewa ya wanke waɗannan gaɓoɓi wa bayyana sifatahu kuma ya bayyana siffarsa fa afada zalika anna ghusl alwajhi alma'mur bihi fil qur'ani huwa ma'al madmadati wal istinshaqi jama'a kun fahimci magana wannan sai nuna mana cewa lalle wanke fuska wanda aka yi umarni da shi a cikin alkur'ani yana tare da kurkurar baki da menene da shaƙa ruwa don haka kurkurar baki da shaƙa ruwa an tsago su ne daga umarnin da Allah ya bayar cewa a wanke ina a wanke fuska to da baki da hanci suna ina ne su ma suna fuska don haka su ma wanke su wajibi ne kun fahimci magana da kyau ko saboda wanke fuska wajibi ne kuma su suna cikin fuska karanta littafin asailul jarrar zaka samu karin bayani akan wannan bayani da malam ya ainihin wato kawo Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wa qad warada al-amru bihima fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kuma umarni da waɗannan abubuwa sun zo a cikin faɗin annabi da yake cewa idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma idan ɗayan ku yazo zai alwalato ya zama cikin idin zai sa ruwa akwai hancinsa zai sa ruwa a cikin hancinsa thumma liyastanfir sa'annan bayan ya sa ruwan kuma sai ya menene sai ya kuma ana buƙatar a kai matuƙa wajen shakar ruwa din a hanci sai dai idan mutum yana halin azumi idan kana azumi ba a wajabta maka ba amma in baka azumi an wajabta maka sai ka ainihin wato shaka da ƙarfi sosai ya shiga cikin hancinka yadda ya kamata amma idan kana azumi na farilla ko na nafila to nan ba a wajabta maka shakawa da ƙarfi ba saboda idan ya zarce zai iya zuwa maka har cikin makogaronka wannan hadisi na cewa a shaƙa ruwa a hanci sahihin hadisi ne ya zo a cikin sunan ibnu maja ya zo a cikin abu dauda imam nasa'i shi ma ya fitar da hadisin yana da inganci wa qaulihi da kuma abinda manzo Allah yake cewa wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman ka kai makura wajen shaƙar ruwa sai dai idan kana azumi wa qaulihi da kuma faɗin sa idza tawabba'a idza tawabba'ata famadmid idan zaka ainihin wato ya alwala to ka shaƙa ainihin wato ruwa an gane shi ma wannan hadisi a al'imamu abu dauda ya rawato shi a cikin sahihu sunan abi dauda haka ainihin wato wasu daga cikin malamai sun rawaice shi wa amma wujubul isti'abir ra's bil masihi amma wajabcin game kai da shafa fali annal amra bil masihi fil qur'ani mujmalun saboda asalin maganar cewa a shafi kai ta zo ne a dunkule fayarji'u fi bayanihi ila sunna dan haka sai a koma zuwa ga hadisi yadda ya bayyana ya za a shafi kayin asalin maganar da ta zo akan a shafi kayi a qur'ani ta zo ne magana dunkulalliya cewa kawai yayi famsahu bi ru'usikum bai faɗi ya za a yi shafar ba to sunnar annabi ita za ta bayyana yadda za a yi shafar kayin ina fata kuna fahimta ke ce wa qad sabata fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim wa ghairihima da wasu malamai anna nabi sallallahu alaihi wasallam staw'aba masha ra'asihi hakika annabi ya game ainihin wato shafar kayinsa gaba ɗaya ya shafe kansa gaba ɗaya wa fi hadha dalilun ala wujubi takmil masihir ra'si a cikin wannan yana nuna mana wajabcin ainihin wato shafe kayi gaba ɗaya ina fata kun fahimci magana an amru bin yahya al-mazini an abihi anna rajulan qala li abdullah bin zaid wa huwa jaddu amru bin yahya أتستطيع أن تري أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأبرغ فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه فإن قيل قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمامة الإمامة فالجواب إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على الإمامة ونحن نقول بذلك وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على الإمامة فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط أو على الإمامة فقط أو على الرأس والإمامة فالكل صحيح ثابت وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما فلقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس جماعة كنا فهمتا حديثي ne daga Amr dan Yahya al-Mazini daga baban shi cewa wani mutum ya tambayi Abdullahi dan Zaid wa huwa jaddu Amr bin Yahya shi Abdullahi dan Zaidu wato kaka ne da Amr dan Yahya al-Mazini yace atastati wa an turiyani kaifa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau kana da iko da damar da zaka nuna min yadda annabi ke alwala faqala Abdullahi bin Zaid sai Abdullahi dan Zaidu yace na'am me zai hana in nuna maka yadda annabi ke alwala fada abi ma'in sai sa a kawo mishi ruwa jama'a haka ake yi ka je ƙauyen ku ziyara sai ka ce ku taru in koya muku yadda annabi ke alwala an gane magana da kyau ko haka ake karantar da addini ta ko ina a karantar da musulunci mutanen anguwar ku ne kaga ba su iya bai ka ce duk ku zo ku abin da ake yi din nan ba daidai bane ga yadda asalin alwala take sallan nan da ake ba daidai bane ku zo in nuna muku maliku dan huwairis aka ce ɗaura dangwalin sa ya dinga yawo a duniya duk masallacin da ya je sai ya ce jama'a ku taru in koya muku yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah sai ya hau kan mimbari sai ya koya musu kuma haka suka koya daga manzon Allah manzon Allah haka siddan sai ya tara su karfe 11 na rana sai ya ce ku zo in koya muku yadda sallah take 11 karfe 8 na safe sai annabi ya ce duk a taro a masallaci in koya muku yadda ake sallah sai su taru kawai annabi ya hau kan mimbari sama yadda za su hango shi ya yi ruku'u ya ce ga yadda ake yi ya yi sujuda ya taso ya tsaya tsayuwar kafafu yadda ake runguma hannu yadda ake zaman tahiya yadda ake kira'a duka annabi sanda ya koya musu tun daga farkon sallah har ta to haka ya kamata a dinga yi jama'a yanzu kaga shi ma wannan tambayar sa yayi yace zaka iya nuna min yadda annabi ke alwala yace kwarai da gaske yace a kawo buta an gane magana da kyau ko fa afraga ala yadayhi fagasala marrataini sai ya karkato ruwan akan hannunsa sai ya wanke su sau nawa eh sau biyu an gane magana da kyau ko shine muka ce muku idan abin alwalar menene buɗaɗɗe ne sai a karkato sai a wanke hannun sau nawa sau biyu sannan sai a tsoma hannun a ciki kuma a ci gaba da ɗiba ana alwala jama'a kuna fahimta summa magmaza sannan sai ya kurkuri baki wastantara sannan sai menene ya fyace hanci ma'ana ya shaka ya fyace salatan sau nawa kun ga dama mun ce muku ya halatta kai alwala wani gurin ka wanke sau biyu wani gurin ka wanke sau nawa kun ga yawa sau ɗaya ko sau uku duka kun ga farko ya wanke hannayensa sau biyu amma da ya zo kurkurar baki da shaka ruwa kuma sai ya yi sau nawa sau uku sun magasala wajahahu salatan sai ya wanke fuskar sama sau nawa sau uku sun magasala ya daihi marrataini marrataini sannan ya wanke hannayensa sau bibbiyu sau bibbiyu ilal murfaqaini zuwa ina zuwa ainihin wato gwiwar hannu sun ma masaha ra'asahu bi yadaihi sannan sai safa kayansa da hannayensa guda nawa guda biyu fa aqbala bihima wa ajbara yayi gaba da su sannan ya dawo da su ina baya ma'ana ya tafi haka shine gaba haka shine baya ku lura fa aqbala bihima wa adbara yayi gaba da su sannan ya dawo da su ina baya haka yaran ya kamata ya zama domin idan ka ce fa aqbala bihima wa adbara fassara sa shine yayi gaba da su ya dawo baya to yanzu ya nuna shafar kai daga ina zaka fara kenan daga keya shi yasa yaran ba irin na Hausa bane yare ne na karatu ina fata an fahimta dan haka fa aqbala ya yi gaba da su amma kai a zahiri hakan an yi baya ne ko wa adbara ya dawo baya da su amma kai a yaranka an yi gaba ne ko to haka fasarar take a bai yi ba akwai wanda za a ga kawai Allah ya saka baba Ibrahim akwai wanda za a ga saboda tsabar gaye sai ya taba ruwa haka da hannunsa na hagu sai ya cire hularsa haka sai ya haka sai ya haka sai ya sake mai da hular sai ya kifa sai ya cika ina fata wallahi haka wasu suke yi kuma wallahi ba haka bane in kai wannan in kai shafar kai da haka shafar kanka bata yi ba Allah kuwa Allah shi ne shafar kunne subhanallah to kaga akwai matsala wai haka zai yi kawai sai haka ya haka ɗayan ma sai masa haka ya masa haka shikenan ya gama sai a ci gaba wallahi ba daidai bane in aka yi haka alwala bata yi ba an gane maganar da kyau ko Allah ya kiyaye lalle a tsaya a kula sosai saboda wallahi mutane suna da matsala yanzu ka ga kenan ya nuna hatta alwala muna da kusakurai da yawa da matsaloli da yawa wanda ba ma kula da su to amma kaga sai a je a kinkimo wani darasi a ce dole sai an yi alhalin alwala ma ba a iya ba a tsaya a koyi alwala yadda za a bauta wa Allah da kyau a gyara aqida a gyara ibada aqidarka ta zama daram ta yadda in kai ibada za ta samu karbuwa ibadar kuma ta- ka gyara ta ka inganta ta yadda idan kai kuma Allah zai karbe ta Eh, ya kamata za mu yi practical amma sai mun zo karshen babin tukunna insha Allah ta'ala za mu yi practical din alwalan nan duk da cewa mun taɓa yin sa a baya lokacin da muke karatun littafin nan a St. Locust mun ɗauko buta musamman muka yi practicalizing na yadda al- annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala to amma mutane suna da mantuwa don haka in Allah yarda idan muka zo ƙarshen babukan nan na maganan tsarki da alwalan nan da wanka to dole ne za mu samu lokaci na musamman mu ɗauko buta mu zo mu zauna a haska mu da kyau mu yi alwalan nan tun daga farkonta har ta. kowa ya gaya ake alwalan nan inda ake da kuskure a gyara inda ake daidai a ƙara riƙewa gam Allah ya taimake mu shine yake cewa a wastansara summa gasala wajahu summa gasala yadayhi mirfaqaini marratayn marratayn ila almirfaqaini summa masaha ra'sahu bi yadayhi kaga an ce bi yadayhi da hannayensa biyu ba da hannunsa guda ɗaya ba an gane ko fa aqbala bihima wa adbara yayi gaba da su ya dawo baya da su bada'a bi muqaddami ra'sihi ka gani ya fara ne da magabacin kai me magabacin kai goshi ثم ذهب بهما حتى ذهب بهما الى قفاه har san da ya tafi da hannayensa zuwa ina zuwa ƙeyarsa an gane ko sun marar da kuma ilar makanin lazi bada aminhu sannan ya sake dawo da hannayen kuma ba a so ka raba su fa yadda suke haɗe a lokacin da kai shafan nan to haka ake so hannayenka su zama a haɗe kada ka raba su biyu ma'ana lokacin da ka tashi za ka yi shafa ka haɗa hannayenka haka ka tafi da shafar kayi haka to kar ka raba su su tafi haka sannan su sake dawowa kar ka ɗaga su su rabu da kayinka akwai wanda in yi haka sai ya haka sai ya sake yin haka ya ɗaga ya raba hannayen sannan ya sake dawowa to wannan kuskure ne an fi so hannayenka suna haɗa haka su tafi suna kuma haɗa haka su sake dawowa ina fata an fahimta sannan sai kuma ka sake duk da hakan kar ka ɗage su daga kayanka sai ka sake taho da su kuma zuwa kunna haka sai ka shigar da waɗannan shine sabbaha waɗannan ibham ibhamai sai ka saka su a bayan fatar kunnanka sai ka murzo su ga baki ɗaya ina fata an fahimta ka sake komawa ka sake murzo su ka sake komawa ka sake murzo su har sau uku ina fata an fahimci magana to nan ne shafar kunne ta yi wallahi akwai aiki fa Allah sau nawa ka gana gwada baba Ibrahim baba Ibrahim to in ne sau in aka yi sau ɗaya ba sau ɗaya bai yi ba sai mutum ya yi sau uku an gane magana da kyau ko yawwa ka murza sosai ai shi yasa za ka ga wasu waɗanda suka san abun za ka ga ko da dai basu bi yanda ka'ida da muka faɗa dinnan ba za ka ga suna haka suna haka haka ne ko ba haka ba ma'ana suna mummurza to akalla sau uku ake so ka murza idan ka murza haka ka sake dawowa ka murza haka ka sake dawowa ka murza ka sake dawowa akalla ya zama sau uku Allah ya shiryar da mu to wannan shine yadda ake ainihin wato shafar kunne din sun marar da kuma ilar makanin da bada minhu sun magasala rijilaihi sannan sai wanke kafafun shi to za mu zo mu ji a yanke kafafun ma ana so a tsatsefa yatsa kuma idan za a tsefe yatsun kafafun ana amfani da khinsar din nan khinsar wannan shine khinsar wato karamin dan kuri wanda ba hausa yake cewa dan kuri an gane magana da kyau ko yawwa khinsar binsar sai me eh wusta sai sabbaha sai ibham haka sunayen su yake Allah madaukakin sarki ya datar da mu fa in kila malam yace idan kace kad sabata min hadisul mughira to ai ya tabbata a hadisin mughira dan shu'ba annan nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi annabi yayi shafa akan goshin shi kawai wa alal imama sannan kuma ya shafi kan rawanin shi fal jawabu to amsa da zamu baka anan inji Abdul Azim Al-Badawi yace innama qatasara ala masahin nasiya annabi ya takaitu ne akan shafa goshi li'annahu kammala masaha baqiyati ra'sihi alal imama saboda ya kammala sauran shafar kayin akan me akan rawanin shi wannan yasa sai annabi ya dan taba goshin shi kadai bai shafi ainihin wato sauran kayin bai shafi rawanin sa wa nahnu naqulu bidhalika kuma mu ma fatawar mu kenan in ji malam Abdul Azim Al-Badawi idan kana da rawani a kayin ka to sai ka tan taba goshin ka nan sauran shafa kuma sai ka tafi da ita akan rawanin ka ina fata an fahimta yanzu wannan ya nuna cewa wata rana mutum ya buga rawani kamar an bashi hagalare sunna ne ko ba sunna bane sunna ne hadda kunnuwa an ka ga dama ka zuba an gane ko yawwa sai kai rawanin ka sai ka tafi masallaci ko ka tafi gurin ibada wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah annabi yana yin rawani wasu lokuta walaysa fihi dalilun ala jawazil iqtisari ala masihin nasiya amma ba wannan ba dalili bane akan idan kana da rawani ka takaita shafar ka akan iya goshi kawai akwai wanda suke ganin idan kana da rawani kawai in ka dan taba ruwa a hannu sai ka taba nan goshinka to baka da bukatar sai ka shafa kan rawani wannan shine abin da suka fahimta amma ba haka bane yace babu dalili akan haka aw ba'd ra'si ko kuma wani bangare na kai min gairi takmili takmilin alal imama wai ba tare da an kammala ainihin wato shafar akan goshi abin nan akan rawani ba yace wannan babu dalili akan ainihin wato wannan magana karanta tafsirin ibnu kathir insha Allah ta'ala zaka samu karin bayani akayin haka malam yace fal hasilu abinda dake faruwa annahu yajibu isti'abu ar-ra's bil masih ya wajaba a game kai gaba daya ta hanyar shafa wal masihu shine shafar kayi in yazo in sha'a masaha ala ar-ra's faqat in yaga dama ya shafa kayinsa kawai aw alal imamati faqat ko kuma ya shafa goshinsa abin nan rawaninsa kawai aw alal ra'si wal imama ko kuma ya shafa kayansa sannan ya shafa menene goshinsa fal kullu sahihun thabitun kowanne kai ya inganta kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa amma kaunul udnaini min ar-ra'si amma fadin da aka yi cewa kunnuwa suna bin kayi ne fa yajibu mashuhuma a ƙarƙashin wannan shafar kunnuwa sun zama menene su ma wajibi fali qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin annabi da yake cewa al udnani min ra'asi kunnuwa suna bin kayi ne karanta littafin sahihu ibnu maja zaka samu hadisin kuma hadisi ne wanda yake garariya garau bahi da matsala insha Allahu ta'ala an gane magana da kyau ko Allah shirye da mu jama'a za mu takaita karatu anan saboda za mu ɗan yi bayanai dangane da matsala ta corona virus Allah ya yaye mana ita Allah ya kawo mana sauki da haka za mu takaita karatu a nan kuma da wannan muke sanar da mutane cewa wannan karatu namu na alwajiz mun dakatar da shi yanzu sai bayan ramadana insha Allah ta'ala in ba ku manta ba tun wancan satin da ya wuce muka wannan magana cewa za mu tsaye da karatuttuka sai bayan ramadan saboda shirye-shiryen shiga cikin watan ramadana Allah ya shirye da mu kar ka je ka ce coronavirus ta sa mu rufe karatu eh mu ba corona ce ta sa muka rufe karatu ba an gane magana mun yi wannan magana rufe karatun tun kafin ma a yayata maganan corona haka ne ko ba haka ba Allah ya shirye da mu yawa dan yanzu wani zai ce to su malam albani ma sun rufe la ilaha illallah to ba haka bane Allah ya shirye da mu a bari mun kammala tukunna sannan sai a kira sallah